نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة قال الله تعالى وإذا قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
babu ziyarati ahalil khair wannan babi yana bayani dangane da mustahabbancin ziyarar ma'abuta alkhairi duk waɗanda aka ce waɗannan mutanen kirki ne wane mai alkhairi ne mai girma mutane ne mai darajanta su ne mai kima ne da alhurma to idan Allah subhanahu wata'ala ya huwace maka kai kokari ka ziyarce shi koda so ɗaya ne ka je shi ka nemi yi maka addu'a ta alkhairi wa mujalasatihim sannan kuma wannan babi yana bayani dangane da mustahabbancin zama da waɗanda suke ma'abuta alkhairi ne duk wanda kasancewa a zama tare da shi zaka kwashi alkhairi zaka koyi abin da ya shafi rayuwa ta duniya da ta lahira zaka koyi zama da kowa to kai kokari ka dinga zama tare da irin waɗannan mutanen na kirki wa suhbatihim sannan kuma wannan babi yana bayani dangane da mustahabbancin wato abokantakar mutane waɗanda suke na alkhairi mutanen da idan aka ganka tare da su za a yi maka barka da arziki ba za a yi maka Allah wada ba wa mahabbatihim sannan kuma wannan babi yana bayani dangane da wato san ma'abuta alkhairi idan aka ce waɗannan mutanen kirki ne ma'abuta alkhairi ne masu aikin Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka ji a zuciyarka kana son su ko da ba garinku ɗaya ba ko da ba ƙasarku guda ɗaya ba ko da ba yankinku guda ɗaya ba wa ɗalabi ziyaratihim sannan kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace maka ka ɗan samu wani abin hannu za ka yi wata sabga ka nemi su ziyarce ka su zo wannan gari naku saboda al'umma ta musulmai waɗanda suke buƙatar ganin su su zo su gan su ido da ido su ce da a tele ne muke ganin su amma ga su su malam wane ne suka zo garinmu a je a yi dandazo a gansu waddu'a'i minhum sannan kuma da neman addu'a daga wajen su waɗannan mutanen na kirki bayan sun zo su in kai ka ziyarce su kafin ka tashi ka buƙaci su yi maka addu'a ta alkhairi idan su suka zo maka ziyara kafin su shiri ka nemi addu'a daga wajen su ta alkhairi wa ziyaratil mawadi'il fadila da kuma mustahabbancin ziyartar gurare waɗanda suke masu daraja waɗanda suke da kai fadala wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani a kansu irin ziyarar masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam irin ziyarar masallaci na baitul maqdis irin ziyarar makka da sauransu gurare waɗanda suke masu daraja wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi darajarsu da kimarsu da kuma guraren da allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani na'am qala allah ta'ala Ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah ta'ala ya ce wa zukur, ka ambata wa al'ummar kamana izgala Musa li fatahu yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wannan yaron nashi, wannan almajiri nashi Malam Yusha ibn Nun, ya ce da shi la abrahu, ba zan gushe ba, ma'ana la azalu asiru ba zan gushe ba ina ta tafiya. hatta abluga majma'al bahrain har dai in isa mahadar teku guda biyu mahadar teku guda biyu shine inda teku na faris da na rum ya haɗe wannan mahadar tasu har sai na isa can au amdiya huquba ko kuma in ci gaba ina ta tafiya zamani wanda yake mai tsawo ila qaulihi ta'ala hal ya zuwa fadar ubangiji ta'ala da yace qala lahu musa hal attabi'uka shi kenan suka tafi tiryan-tiryan har suka samu wannan bawa na Allah Malam Khadir wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kissar shi cikin suratu Al-Kahf suka same shi a wannan guri kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya faɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu gurin da zai same shi shine inda idan ya je shi a nan kihin shi wanda yake soyayye mai mai mai manda zai tashi ya rayu ya shiga cikin ruwa ya ce to nan ne dama aka siffanta mu shikenan ku ya samu annabi Khadir a nan suka tattauna da shi ya ce hal attabi'uka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa malam Khadir shin ka yadda in bi ka ala an tu'allimani rushdan akan ka sanar da ni shiriya mimma ullimta daga irin abin da aka sanar da kai na alkhairi akan ka sanar da ni alkhairin da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da kai qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wasbir nafsaka ubangiji ta'ala yace ka hakurtar da kanka da zama ma'alladina ya du'una rabbahum tare da waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi safiya da yamma yuriduna wajahu suna nufin lada na Ubangiji ta'ala da wannan ibadar da suke yi ba wai suna nufin kayan duniya ba karmami na duniya suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada ya shigar da su aljanna ya nesantar da su daga azabar shi na'am وعن انس رضي الله عنه قال قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا اليها بكت فقالا لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فحيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم wa an anas radiyallahu anhu wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga khadimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine anas dan malik abu hamza Allah ta'ala ya kare yadda da shi anas dan malik yace qala abubakar li umara abubakar ibnu abi quhafa abdullahi ibn usman Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa ga Umar ɗan Khattab radiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan ƙaurar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi wafati ya koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana jagorantar musulmai sai ya gaya wa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce Malam Umar in ɗalik bina ila ummi Aiman radiyallahu anha tashi mu tafi wajen na na ummu Aiman yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta na zuruha mu tafi mu ziyarce ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zuruha kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ziyartar ta a lokacin yana da rai wato lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu kafin ya koma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala lokaci zuwa lokaci yana ɗaukar malam abubakar da umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su yana ɗaukan su su raka shi su tafi su ziyarci na ummu aiman to bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koma ga allah shikenan sai abubakar ya ce wannan ziyara ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kada mu barta ta mutu mu dinga sadar da ita kamar yadda lokacin da yana dare yake sadar da ita falamman ta haya ilaiha anas dan malik ya ce yayin da abubakar da umar radiyallahu anhuma suka isa wajen nana ummu aiman alhabashiyya albarakatul habashiyya lokacin da suka isa wajenta bakat da ta gansu sai ta fashe da kuka tunaninsu hashiyar da ta yi da kuka saboda ta tuna ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne da suna shigowa su uku yanzu sun koma su biyu suke shigowa wajenta faƙala laha sai suka ce wa nana ummu aiman mayu bikiki suka ce mata nana ummu aiman menene ya sanya ki kuka amma ta alamina annama inda Allahi khairul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin biki san da cewa haƙiƙa abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a wajen shi na alkhairi da ni'ima da aljanna da rahama khairul li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkhairi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin biki san da cewa ba wannan rayuwa ta duniya ba wai ma'aiki ba duk wani musulmi ma rayuwa ta duniya kamar yana gidan kurkuku ce lahira ita ce mafi alkhairi a gare shi kuma ga yanda Allah ta'ala ya ce walal akhiratu khairul laka min al ula faqalat ummu ayman radiyallahu anha sai ta ce da su inni la abiki ba wai ni ina yin kuka ba ne anni la a'lamu annama inda Allahi saboda cewa ni bin san ba haƙiƙa abin da yake wajen Ubangiji ta'ala khairul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairi ga jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wannan bane yasa nake kuka ba wai ina yin kuka ba ne saboda bin san cewa abin da Allah ya tanada wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam a aljanna ya fi alkhairi sama da abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake ciki a nan duniya ta ce walakin abiki annal wahaya kadin qada min as-sama'i ta ce babban abin da yasa nake yin kuka ina yin kuka ne saboda haƙiƙa wahayi ya yanke daga sama yanzu zancen zawar wahayi wata sabuwar shari'a wata sabuwar doka idan bayi suna aikata wani abu wanda bai dace ba Allah ta'ala ya saukar da wahayi akan a yi galgadi yanzu ya yanki fahayyajatuhuma alal buka'i a lokacin nan nana ummu aymuna radiyallahu anha sai ta motsar da su sai ta motsar da su su ma alal buka'i akan kuka din kawai tana faɗin haka su ma sai suka hushe da kuka suka fara kuka faja'ala ya bikiyani ma'aha sai suka shiga suna ta kuka tare da ita suka zamanto su duka uku kuma ana kuka saboda ita abin da yasa take yin kuka da farko ba su gane ba cewa tana yin kuka ne saboda yanzu ba wata alaka tsakankanin ƙasa da sama wanda za ta ci gaba da ɗorewa amma a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana duniya yau ko gobe mala'ika jibrilu zai iya zawa ya kawo mai sako daga sama da safe zai iya zawa hallo da murece ya dawo ta ce to wannan yankewar wannan alaƙa tsakankanin sama da ƙasa ita ce yanzu ta sa nake kuka su ma sai suka washe da kuka wani hadisi muslim ya rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار زار اخا له في قريه اخرى فارسل الله تعالى له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها عليه؟ قال لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما أحببته فيه رواه مسلم نعم يقال أرسله بكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم وراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi kuma ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce anna rajulan zara akhan lahu fi ƙaryacin ukhra haƙiƙa wani mutum daga cikin bayin Allah a cikin ‘yan banu Isra'il zara akhan lahu ya ziyarci wani ɗan uwan shi fi ƙaryacin ukhra a cikin wata alƙarya ta daban daga wata ƙauye ya tashi zai kai wa wata wani abokin shi ziyara wanda yake zaune a wata ƙauye fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan fa arsadallahu malakan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wakilta mala'ika ya dakatar da wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa ala madarajatihi a saman hanyar wannan mutumin ta zuwa ziyarar wannan dan uwan nashi bayan ya fita daga gari kafin ya isa wancan garin wannan ƙauyen ɗaya sai Allah ta'ala ya wato ya wakilta wani mala'ika ya dakata a wannan gurin ya tsaya idan wannan mutumin ya zo ya mai tambayoyi. Falamma a ta alai, lokacin da wannan mutum ya zo hucewa ta wajen wannan mala'ika, ƙala aina turidu, sai wannan mala'ikan ya ce wannan mutumin ina kake nufin za ka tafi a yanzu wannan da wannan lokacin bawan Allah. Ƙala uridu akhalli fiye hadihil ƙarya, ya ce ina nufin zan ziyarci wani ɗan uwana ne a wannan alƙarya ɗin zan je ni za mu yi zumunci saboda an kwambi ba a haɗu ba za mu je mu gaisa ƙala sai wannan mala'ikan ya ce wannan bawan allah da zai shiga wajen wannan ɗan uwan nashi ya ce hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha shin hallaka min ni'matin shin akwai wata ni'ima ce wanda kake samu alaihi a wajen shi wannan mutumin da zaka ziyarce shi ta rubuha wanda kake rene ta kake kulawa da ita saboda kadda ta yanke shin yana maka wani alheri ne wata goma ta arziki yake maka idan ka je ka to kake jin tsoron kada ka fasa zuwa kuma ya daina wannan alkhairin da yake yi maka ko ka a'a za ka ziyarce shi ne kawai saboda ɗan uwanka ne an kwambi ba a haɗu ba ba dan yana baka ba dan kana bashi ba kawai kuna soyayya ne dan Allah alala ya ce a ba wata ni'ima da nake samu a wajen shi ta duniya wanda ta dalilin shi ne nake ziyartar shi a ina ziyartar shi ne ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla sai dai cewa ne haƙiƙa na so shi ne saboda ubangiji madaukakin sarki Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai ta dalilin shi nake son shi ba dan wai yana mu wani abu ba wanda idan na daina ziyartar shi zai yanke wannan alkhairin da yake yi mu qala sai wannan mala'ikan yace wa wannan bawan yace fa inni rasulullahi ilaika to haƙiƙa ne jakada ne na Allah zuwa gare ka Allah ta'ala ne ya turo ni zuwa gare ka bi anna Allah qad ahabbaka haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ka kama ahabbtahu fihi kaman yanda ka so wannan dan uwan naka wannan dan uwan naka da zaka ziyarce shi fihi saboda Allah kamar yanda ka so shi dan Allah to kai ma Allah ta'ala yana son ka wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi yuqalu arsadahu li kaza ana cewa arsadahu li kaza ya dakatar da shi saboda ya kula da kaza ai idza wakkalahu bi hifdhihi idan ya wakilta shi da ya kula da tsarewa kaza to sai a ce da shi arsadahu fa arsadallahu ala madrajatihi malakan sai Allah ta'ala ya dakatar da wani mala'ika ya wakiltar da wani mala'ika akan wannan hanyar tashi da ya zo hucewa wal madaraja abinda ake nufi da al madaraja kwa bi fatihil mimi warra madaraja ba mudurija ba ko maduruja ita ce a ɓari'u ita ce hanya wa ma'ana ta rubuha ma'ana shi da ya ce hallaka alaihi min ni'imatin ta rubuha shin akwai wata ni'ima wanda kake samu daga wajen shi wanda kake renewa wannan ni'ima din ma'anarsa shine ta ƙumu biha kake tashi kake kulawa da ita wata sa'afi salahiha kake ta kai kawo cikin gyara wannan ni'ima din dan kar ta ruguje a daina yi maka ita na'am wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man aada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an ibta wa taba mamshaka وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب نسخ نسخ وفي بعض النسخ غريب وعنه رضي الله عنه قال hadisi na gaba an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man ada maridan dukkan wanda ya tafi gaida marar lafiya mutumin da baya da lafiya yana kwance a gidan shi ko yana kwance a asibiti idan ka tafi ka gaida shi au zara akhan lahu fillahi ko kuma ya ziyarci wani dan uwan shi ya ziyarce shi ne dan Allah ba dan wata ni'ima da yake samu a wajen shi ba na dahu munadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mai shela wani mai kira da babbar murya daga wajen ubangiji ta'ala zai kiraye shi zai ce da shi bawan Allah bi an tsibta haƙiƙa ka ji daɗinka wa ɓaba mumshaka tafiyar nan da kake yi ita ma ta yi daɗi wata bawwa'ata minar jannati manzilan wata bawwa'ata manzilan ka riƙi masauki mai girma minar jannati daga aljanna wato wannan tafiyar da kake yi kana tafiya ne a cikin aljanna kuma tafiya ce wanda Allah ta'ala ya ce so din taku ɗaya da za ka yi kana tare da mala'ikai kusan mala'ikai saba'in wanda suke nema maka gafara hal ka je ka dawo inda safe ka tafi hal marece suna ta nema maka gafara inda yamma ka tafi hal washe gari suna ta nema maka gafarar Allah wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne kyakkyawa wa fi ba'dhin nusakh a cikin shashe daga cikin kwafi kwafi na Tirmidhi غريب حديث غريب أو حديث نوان يكي باقو
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء وحامل المسك ونافخ الخير وحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الخير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه متفق عليه يحذيك يعطيك وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث نقبا أن أمسوش دقى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الله تعالى يقال يدادش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي إنما مثل الجليس الصالح سندي كدي مثال أبوكين زما وندي نغري أبوكين زما وندي متمن كركي wa jalisi su'i da kuma misalin abokin zama wanda yake lalataccen abokin zama mutumin banza wanda ba ya da kirki ka hamilul miski zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tamkar mai sai da turare ne wa nafi kir da kuma wanda yake mai busa zigazigi kamar wanda yake mai sai da turare ne da wanda yake mai busa zigazigi idan ya zamanto kana ɗauke abokinka abokin zama ne wanda yake nagari mutumin kirki ne to kamar kana zaune da wanda yake mai sai da turare ne fahamilul misk ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wanda yake ɗauke da almiski wanda yake sai da turare imma an yi hudiyaka imma dai ya dashi na maka irin kyauta ta masu sai da turare idan ka zo ka idan mai sai da turare ya shigo cikinmu kafin mu siya daga wajen mu sai ya buɗe wani turare ya ɗan daddada shi na mana mun ji ƙamshi to wannan mutumin kirki in ma dai ya yi maka nasiha ba tare da ka ce ya maka ba ba tare da ka nema ba ya maka nasiha ya wata magana wanda take mai daɗi ta alkhairi wanda za ka amfana da ita wa in ma an tabbata aminu mai sai da turare in ma dai ka siya daga wajen shi kaga idan ya baka imma an yi hujjaka imma dai ya baka kyauta ya dan daddashi na maka ka ji kamshi ka fita ka shiga cikin jama'a ce kai wani tararen naka kamshi ka ce wallahi ba sai ya ba mana wani ne da ya zo hucewa muna zaune a guri kaza dan daddashi na mana to haka nan shi ma wanda yake zaune da mutumin kirki a ce kai wani wallahi ya jaru saboda zaman shi da wani ba karatu yake a wajen shi ba ba komai yake a wajen shi ba amma kawai saboda suna zaune tare da shi waɗansu kalmomi nashi da sauransu ya koyi halaye masu kyawu to wa in ma an tabbata aminhu in ma dai ka siya daga wajen shi in ma dai ka siya daga wajen shi ka siya daga wajen shi shine ka ce samun na dala goma idan ya dan dadda shi na ka ce kai wannan yana da kamshi samun na ashirin idan ya samu ka na ashirin kaga za ka je ka yi katihu a wajen shi a a gida ka ajiye duk lokacin da za ka fito cikin jama'a ka dan sa ka ji daɗi to haka nan mutumin kirki na farko ba nema ka yi daga wajen shi ba na biyu kuma wata matsala ta same ka ka zo ka nemi shawarar shi ya ce to wane yanayin mu da muke ciki a yanzu kaza da kaza da kaza da kaza za a yi shikenan ka ɗauki shawarar shi ka je ka yi ta aiki da ita za a ce kai lalle wane yanzu zaman shi da wani ya mishi amfani gashi nan da in kana neman wanda yake mai zaman banza wanda bai san ba lokaci kimar lokaci sai ka samu wani amma yanzu gashi nan yanzu da baya huskare baya kaza baya kaza baya kaza amma yanzu gashi ne yanzu yana sayar da ruwan sanyi yana kaza yana kaza yanzu an ce ma kusan ya siyi gona ta guri kaza ma tashi ci da ko bai bashi da amma yanzu ya fara tara abin kanshi an gane ko wa in ma an taji da min rihan tayyibatan in ma dai ka samu kanshi wanda yake mai daɗi daga wajen shi mai sai da turare in bai dashi na maka ba in baka siya ba kai kuma in ya zauna ba za ka ce ba kana jin wari za ka ji kanshi yana ta tashi to haka nan mutumin kirki yake idan ka zauna a wajen shi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ne ba za ka ji ba na hudu manzo Allah ce wa nafi khulkir wanda yake busa ziga zigi kwa ɗayan biyu ne in ma an yi hurika tsiya baka in ma dai tilla maka tufafinka ka yi wanka ka tafi wajen abokinka wanda yake mai ziga zigi kun zauna kuna hira yana hu hu hu idan wata wuta ta ɓalo ɓal ta zo ta watsuwa rigar ka ka tashi da gudu bayan ka leƙa ka ce la ila illallah ta hude ma ce to ayi hakuri ka zo gida kana tsoki kana ta faɗa kana me yasa na taida na farko kenan to shi haka ne abokin zama na banza idan ka je wajen shi ma ya goga maka wani hali na banza da ba a san ka ba da kaza ba a san ka ba da kaza ba a san ka ba da kaza to saboda kana zuwa gurin wani yanzu sai a san ka a ce wani dai da ba a san shi ba da idan ya zance baya cika wato yanzu ya koma idan ya zance baya cika wani ba san shi ba da sakaci da sallah amma yanzu ya fasa yin sakaci da sallah wani da ba san shi ba da kaza to saboda abokin mai kanwa baya rasa bulbudi wa in ma an taji da minhu rihan khabithatan in ma dai ka samu wari wanda yake mai muni daga wajen shi mai diga-digi idan ka je in ma bai tilla maka kayanka ba kuka zauna kai kaffa kaffa da shi to kai dai ba za ka ce ba kana jin kanshi a wannan gurin za ka dinga jin wari ne to haka nan idan ka zauna a fadar mutumin banza ka ji an zagi wancan ka ji an yi kaza ko baka sa ba bakin ka dai kai dai ka san dai abubuwan da ka ji ba na alheri bane to haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya siffanta abokin zama na gari da kuma abokin zama wanda yake na banza muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi yuhdika ma'anar shi da yace imma an yuhdiyaka ma'ana imma an yu'diyaka shine yace yu'dika ya baka na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه ان الناس يقصدون في العاده من المراه هذه الخصال الاربعه فحرص انت على ذات الدين واظفر بها وحرص على صوبتها نعم hadisi na gaba daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tunkahul mar'atu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana auren mace ne li arba'in saboda ɗaya daga cikin waɗannan tadodin guda hudu ko kuma idan sun haɗu duka guda hudun a ga mace ana aurenta saboda waɗannan tadodin da guda hudu limaliha ana auren mace saboda dukiyarta wani za ka ga ya ce shi ba komai ya sa ba ya auri wannan yarinyar saboda mijinta ya rasu ne ya bar mata dukiya mai yawa za a zama shi ma zai zama alhaji nan ba da lokaci mai tsawo ba shi yasa ya auri wannan macen wali hasabiha wani kuma zai auri mace ce ne li hasabiha saboda dangantakarsa mace ce ce il babban gida babanta alhaji wane ne kakanta alhaji wane ne ko babanta liman wane ne kakanta liman wane ne ko babanta minista wane ne kakanta shi kuma wane ne ko deje wane ne da sauransu li hasabi ha saboda matsayin da suke da kwai wato a a gari ko a ƙasa ko a jiha da sauransu to wannan mace yana ana auren mace saboda haka eh diyar alhaji wane gai ma gaishe ka kai lalle ka samu ka samu gida to ana auren saboda haka nan wali jamaliha hakanan kuma ana auren mace saboda kyawanta kyawo ne ya gani ya gani yana ya burge shi ya je shi ya aure ta bai san ko diyar wane ce ba ko diyar wace ce ba kawai shi dai kyawanta ya burge shi ya je ya aure ta mutum zai haɗu da mace a titi idan kyawun shi ya burge ta ya burge shi ya ce wannan ta mishi ko diyar wane ce zai aure ta ana auren mace saboda kyawanta walidini ha na hudu sannan kuma ana auren mace saboda riko da addininta da yadda take da hankali take da nutsuwa take da kamewa take da kula da addini ana auren mace saboda wannan wani za a ga cewa shi kyawo baya kai shi wani gida baya kai shi dukiya ba ta kai shi abin da yake kulawa da shi shine mai dan karatu mace mai karatu mai sawa hijabi mai lullubi da sauransu ita take burge shi mazala ce to fazufar bi za dini idan ka tashi za ka yi aure ba a hana ka ba ka auri wanda take da kwai dukiya ba a hana ka ba ka auri wanda take da kwai wanda gidansu 'yan babban gida ne ba a hana ka ba ka auri wanda take mai kyau amma dai ka rabauta da auren wanda take ma'abuciyar addini ka rabauta da auren wanda take ma'abuciyar addini sai ka leƙa idan tana da kyau to kada kyau ɗin kaɗai ya sa ka aure ta ka tambaya ka ji ya ɓangaren addininta idan addininta da damar shi yana da kyau to alhamdulillahi sai ya zamanto nurin ala nurin ne wannan kyau din nata amma in ya zamanto gata tana da kyau amma addinin ta aka ce ai kirista ce wannan to sai kai kafa kafa da ita shine fadfar bi zati dini karabauta da auren ma'abuciyar addini wanda take riko da addini ta ribati ya daka mazala ce idan har ka bi wannan shawarar da na baka to hannunka za ta yi albarka za ka zamanto ka samu ɗiya masu albarka jikoki masu albarka ku gina al'umma wanda take mai albarka amma idan ka saba wannan shawarar tawa ta ribaci ya daka to hannunka zai ɗanfari ƙasa za ka talauta duk yadda kake da wadata idan ka auro mace in dai saboda kyawanta ne ko ka auro ta saboda ita yar babban gida ce ko ka auro ta saboda wadatarta to akwai lokacin da zai zama to waɗannan ƴan abubuwan daga baki ɗaya sun kau in dai har ba saboda addini bane ka aure ta to sai ya zama to daga ƙarshe ta ribaci ya daka hannunka ta ɗan fari ƙasa wato ta talauci zai zama to kana da damar aurenta da kai wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa ma'anahu ma'anar wannan hadisi na abu huraira al'imamu nawawi ya ce annan nasa ya ƙasiduna fil ada min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba'a haƙiƙa mutane suna nufin waɗannan tadodin guda hudu ne fil adati a al'adance min al-mar'ati a auren mace waɗannan tadodin guda hudu su ne yawancin mutane suke lura da su a al'adance a yarinya tana da kyau ba laifi shikenan wani a kacaba wallahi kacaba in jahwa wance a unguwar da aka ce babu wanda yake iya tunkara ta kai har ka samu ta ce kai take so gaskiya barkal ka gaishe ka wani za ga kyau din nan kawai shine wani kuma in aka ce diyar liman wane ce fa to fa kai kawai ka kare kai ma liman da aka ce maka kai ma gaishe ka in aka ce diyar minista ce baka taɓa ba ganin ta bai taɓa ba ganin ta amma daga an ce diyar minista wani ce kai kai kai kai kai wani kai ma da ka zama babban mutum in aka ce minista to wata kuma idan aka ce ai matar wane ce da ya faɗi rasu wanda aka ce ya bar mata miliyar guda yanzu miliyar guda ɗin nan ta gina gida a niyame ta yi kaza ta yi kaza sai aka ce a yanzu ta hudo ka kai take so da ne kai ma ka koma mijin hajiya da garin nan to wani shi kuma yanzu kawai addini yake leƙawa in ba biye ba ta da biye babanta ba shi da biye in dai akwai addini to wannan shi komai ya gama manzo Allah ya ce to fa haris anta ala zati din kai musulmi ka yi kwaɗayi a kan auren ma'abuciyar addini, wadfar biha ka rabauta da aurenta, wa haris ala suhubatiha ka yi kwaɗayi a kan ci gaba da zama da ita a gidanka, kada ka rabu da ita.
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث نقبا دقى عبد الله دان عباس يردل الله تقال تبتا أغريس شيد محيفنسا عبد الله دان عباس يتي جكادا الله صلى الله عليه وسلم وتلانا يا فداغ ملائكة جبريل مايكي عليه الصلاة والسلام وتلانا ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام دي كاومي زيارة suna hira sai ya ce da shi ma yamna uka an ta zurana a katsira mimma ta zurana mimma ta zuruna ya ce me ya hana ka dinga ziyartar mu sama da yadda kake ziyartar mu kana ɗaukar lokacin yanzu kan ka zo ka me yasa ba ka zawa kullum kullum fa nazalat sai wannan ayar ta sauko Allah ta'ala ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ka ce da shi ai mu jama'ar mala'ikai ba ma sabkowa daga sama mu zo wajen bayin Allah a ƙasa illa bi amri rabbika sai da izinin ubangijinka umarni ne daga sama idan Allah ya ce a sabko mun shirya mu shirya ba sabkowa zamu idan muka shirya mu sauko Allah bai ce ba a sauko ba za mu sauko ba lahu ma baina aidina abin da yake gabanmu na lahira wa ma khalfana da abin da za mu bari a bayanmu na duniya lahu duka na Allah ne wa ma baina zalika da abin da yake tsakankanin duniya da lahira shine bayan busa ta farko kafin busa ta biyu saboda idan aka yi busa ta farko kowa ya mutu to a wannan lokacin tsawon kusan shekara arba'in za a yi kowa yana barci ba wannan kawai wannan shine ma bai na zalika shine tsakankanin lahira da alkiyama tsakankanin lahira da duniya ma bai na nafkhatayn kenan tsakankanin busa guda biyu busa ta farko wanda za a yi wanda duk wani mai rai wani fi khafi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ko thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun to wannan shine ma bai na zalika din na'am rawahu al-bukhari al'imamu bukhari ya rawaito wannan hadisi sai mu kwana a wannan ƙarƙashin hadisin nan na abdullahi ɗan abbas abinda muka yi daidai allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika